آله وصحبه ومن والاه حفظ الله شيخنا وبارك فيه ما بعد فيقول المصنف رحمه الله وإياه الطهارة للمغمى عليه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت لها ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت بلى فقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلى الناس فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله فقال دعوا لي ماء في المخضب قالت ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس فقلنا لا هم ينتظرونك يا, ينتظرونك يا رسول الله فقال دعوا لي ماء في المقدر ففعلنا قالت فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله فقال دعوا لي ماء في المقدر ففعلنا قالت فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله قالت والناس عقوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة قالت فأرسل إلى أبي بكر أن يصلي بالناس
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما يهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka na jami'ul ikhlas da ke nan sharaɗa a cikin garin kano a wannan yammaci na lahadi yau muna 25 ga watan safar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1448 wanda kuma yake daidai da tara ga watan takwas shekarar miladiya ta 2026 a wannan majalisi na mako mako wanda muke karatu a cikin wannan littafi mai suna al-muntaka libn al-jarud darasin da muka yi wa suna da almanhal al-tayyib al-mawrud fi sharh muntaqab al-jarud wannan kuma shine darasin mu na 14 a cikin wannan a wannan majalisi wanda mun fara karatu akan hadisi na 13 na 13 darasi darasi na 14 hadisi na 13 الطهارة للمغمى عليه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت لها mun yi magana akan mazajen shi wannan hadisi tun daga kan malamin shi ibn al-jarud wato muhammad ibn yahya az-zuhli mun zo har zuwa kan ubaidillah ibn abdullah ibn utba ibn mas'ud ubaidillah ibn abdullah ibn utba ibn mas'ud ɗaya daga cikin manyan tabi'ai shine yake ba mu wannan hadisi yace ya shiga wajen aisha radiyallahu ta'ala anha عائشة وما أدراك ما عائشة تتي عائشة الصديقة بنت الصديق أبي بكر أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عائشة الصديقة وتتتاك ولا مطين الصديقة نصديقية سنة إر صديق ما هي فين تشيما ya hau kan wannan matsayi na siddiqiya matsayi ne daga annabta sai shi a wurin Allah saboda haka siddiqa ce bintu siddiq kuma ummul mu'minina uwa ce take ga mu'minai duka ana mata alkunya da ummu abdullah duk da cewa bata taba haihuwa ba amma ana yi mata alkunya da abdullahi dan yar uwarta asma'u shine abdullahi ibn zubair radiyallahu anhuma saboda haka ta yi alkunya da dan yar uwarta asma'u bintu abubakar wannan yana nuna halaccin mutum ya yi alkunya da dan da ba nashi ba kana iya ma alkunya da babu ma ba ka da dan ma kana iya kirkirar wani suna ka liƙa wa kanka ka ce abuwa ne kuma wannan babu shi da ya halatta to saboda haka ake mata alkunya da ummu abdullahi kalmar a wato ita alkunya a gurin larabawa tana da muhimmanci kwarai da gaske shi yasa da wahala kaga wato balarabe ko balarabe yadda ba ta da ba da alkunya saboda abu ne wanda yake na girmamawa saboda haka kowa yana da shi mahaifiyarta ita ce ummu ruman bintu amir ita ce mahaifiyarta da mahaifinta da mahaifiyarta duka suna daga cikin waɗanda suka shiga musulunci a farko-farko take cewa ta yi wayo ta sami iyayenta suna musulunci ita bata tashi iyayenta suna wani addini ba musulunci ba wato bata tashi ta ga iyayenta akan wani addini wanda ba musulunci ba kana iya cewa ita ce afqahun nisa'i 'ala al-itlaq ba wanda ya kai ta ilimi cikin mata duka duk wata mace a ilimi a bayan na Aisha take dai da take ji ta kai ga ilimi da bata kai na Aisha ba an haife ta bayan aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara biyar bayan aiko ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da shekara biyar aka haife ta sannan ta auri ma'aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta bayan wafatin na na Khadija wato shekara ta goma bayan aiko annabi sallallahu alaihi wasallam bayan na na Khadija ta rasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta ya kuma auri Sauda bintu Zam'a lokaci ɗaya aka yi auren su sai dai ita bata tare ba a lokacin da aka yi auren saboda tana karama shekara shida bata tare ba sai bayan an yi hijira bayan yakin badar a lokacin da ta tare lokacin tana yi shekara tara ta zauna tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama a matsayin macen da ya fi so balma a matsayin macen da ya fi so a cikin dukkan mata ba wai a cikin matansa kaɗai ba a cikin dukkan mata an tambaye shi wa ka fi so man ahabbun nasi ilaik wa ka fi so cikin mutane duka ba wai a matansa kaɗai ba sai ce aisha shi kuma mai tambayar ba wanda yake so ji ba sai ce minar rijal daga maza nake nufi sai ce abuha babanta saboda kaga duk sun cinye kuma duka ta fi matan annabi sallallahu alaihi wasallam ilimi ta fi su fahimtar addini gaba ɗayansu ta fi su yawan wato sanin halayyar annabi sallallahu alaihi wasallam da hadisansa ta zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam a tsawon shekarun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya da ita tana mai sa ido akan dukkan al'amuransa saboda haka ya zanto ta tara hadisai da yawa kuma ga ta da yawan tambaya saboda haka ta tara hadisai da babu ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam da ta kama kafarta a wannan a wannan fagen kuma kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure tana da kananan shekaru ta zauna da shi tana da kananan shekaru wanda ya bata damar ta iya rike abubuwa da yawa domin a lokacin yarinta an fi rike abu sama da waɗanda wanda ya riga ya manyanta yawanci matan sallallahu alaihi wasallama wato ya aure su suna manya saboda haka ba su riski irin abin da Aisha radiyallahu ta'ala anha ta riska ba ba su rike irin abin da na Aisha radiyallahu ta'ala anha ta riska ta rike ba don haka ta zanto tana daga cikin waɗanda suka fi kowa kiyaye hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har ta zanto ana lissafa ta cikin sahabbai guda bakwai waɗanda suka fi kowa yawan hadisi cikin hadisan annabi cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wato waɗanda aka fi yawan wato aka rawaito hadisai da yawa daga wajensu a cikinsu waɗanda suka fita abu huraira ne da anas da abdullahi dan umar waɗannan su ne suka fita daga cikin mafiya yawan wato waɗanda suka fi yawan hadisai da waɗannan ukun ne suka fita ita kuma ta fi waɗanda suka zo daga baya irin abdullahi dan abbas da anas da jabir da abdullahi dan abbas da jabir da abu sa'id al-khudri saboda haka kaga in ana yin kallabi tsakanin rauna to wannan ita ce wato ga uku nan ga uku na ita a tsakiya to saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya tana shekara 18 sanda annabi ya bar duniya shekarun ta 18 don haka wannan lokacin da ta riska da irin wannan ƙananan shekarun da take da su ya ba ta damar kiyaye abubuwa da dama na annabi sallallahu alaihi wasallama sannan gashi Allah ya ba ta baki mai yawan tambaya an ba ta lisanin sa'ulan wato harshe mai yawan tambaya wannan yana daga cikin wato hanyoyin samun ilimi tambaya mutum mai yawan tambayar duk abin da ya gani bai fahimta bai yi tambaya za ka samu yana tare ilimi mai yawa ce cewa tambaya mabudin ilimi sannan ga ta da kiyaye abin da ta ji tana da kwakwalwa mai karfin gaske da take kiyaye duk abin da ta ji wannan yasa ta tara wannan abin da ta tara na ilimi sannan duk wani abu da ta ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta gane ba to sai ta yi muraja'arsa sai ta koma ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce kaza ni ban fahimta ba to wannan ya taimaka mata kwarai da gaske Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi daga Ibn Abi Mulaika yake cewa Aisha radiyallahu ta'ala anha kanat la tasma'u shay'an la ta'rifuhu illa raja'at fihi hatta ta'rifahu aisha radiyallahu ta'ala anha ta kasance bata taba jin wani abin da bata fahimta ba sai ta koma ta yi tambaya har sai ta fahimta domin ga tambaya ta dinga bibiya har sai ta fahimta wanda yasa cikin sahabbai hatta maza ma suka zanto sun sallama wa aisha radiyallahu ta'ala anha a fagen ilimi idan al'amari ya rikice musu wani lokaci na sha'anin ilimi na addini sukan koma ga nana Aisha radiyallahu ta'ala anha su yi mata tambaya tambaye ta su ji ra'ayinta Allah ya bata wannan ilimin ya bata wannan fiqhun Tirmidhi ya fitar da hadisi kuma ya inganta shi daga Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu Abu Musa al-Ash'ari shine Abdullah ibn Qais ɗaya daga cikin manyan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ɗaya daga cikin manyan makaranta al-Qur'ani a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam abu musa al-ash'ari yake cewa ma ashkala alaina ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam hadithun qattu fasalna aisha illa wajadna indaha ilman min yake cewa babu wani hadisi da ya taba rikitar da mu tunda muke musu habban annabi sallallahu alaihi wa sallam wani hadisi na annabi da za mu je rikitar da mu mu kasa gane fahimtar sa face idan muka koma ga na Aisha radiyallahu ta'ala anha sai mun samu ilimi a kansa wannan sahabi ne babba cikin sahabba annabi sallallahu alaihi kuma yana da cikin makaranta alqur'ani masana amma duk da haka yake bada wannan shaidar cewa mu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam duk sanda muka ji wani hadisi kuma ya rikitar da mu muka kasa gane shi to mukan koma zuwa ga nana Aisha radiyallahu ta'ala anha da gaya mana sai mu fahimci wani ilimi da gare ta hakanan ibnu sa'ad a cikin littafin at-tabaqat da alfasawi a cikin littafinsa al-ma'rifatu wat-tarikh da al-baihaqi da darimi da tabarani da al-hakim sun yi ruwaya da sanadi mai kyau daga masruq ibn al-ajda ɗaya daga cikin manyan malaman tabi'ai an ji shi yana rantsuwa da Allah yana rantsewa yana cewa laqad ra'aytu al-akabira min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yas'aluna aisha radiyallahu anha anil fara'idi yana rantsuwa yana cewa wallahi na ga manya-manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama gaban aisha suna yi mata tambayoyi akan raman gado wanda yake nuna cewa a wannan fannin ma ta yi zarra har ta zanto cikin sahabbai ma manya ba ma ƙananan sahabbai ba a manyan sahabbai yake rantsuwa yake cewa ya gansu suna suna yi mata tambaya akan sha'anin raban gado hakanan alfasawi a cikin al-ma'rifatu wat tarikh shi ma ya kawo ruwaya da sanadi sahihi da al-hakim a cikin al-mustadrak daga hisham ibn urwa daga babansa urwatu ibn zubair urwatu ibn zubair dan yar uwarta asma'u ya yake cewa yake cewa ya ambaci wato mahaifinsa shi urwa ya ambaci na aisha sai yake cewa kanat a'laman nasi bil hadisi wa a'laman nasi bil qur'an wa a'laman nasi bil shi'r aisha ta fi kowa sanin hadisi ta fi kowa sanin alkur'ani ta fi kowa sanin waƙe-waƙe na larabawa wannan urwa ne yake ba da labari a kanta urwa yana daga cikin waɗanda suka lissance ta ta zanto ko da yaushe suna tare da ita suna jin kwankwadar abin da yake tare da ita na ilimi da masu uku da urwa da alkasin ibn muhammad alkasin ibn muhammad shi kuma dan uwanta ne Muhammad ibn Abi Bakar dan dan uwanta ne kaga ta gwaggwansa ce sannan da da Amra da Amra ita ma ga wato ta abin nan agola ce da ta zauna ko kuma ta zauna a gidan Nana Aisha Nana Aisha ce ta rike ta Amra ibn ta Abdurrahman waɗannan uku su suka fi kowa tattara hadisan Nana Aisha shi yasa lokacin da Umar dan Abdul Aziz yayi umarni da cewa a fara tattara hadisa Annabi sallallahu alaihi wasallam wuri guda sai ya ce a bibiyi waɗannan mutanen guda uku a tattara abin da suka kiyaye na hadisa Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Nana Aisha da shi Al-Qasim da Urwa da kuma Amratu bintu Abdurrahman waɗannan su suka fi kowa da zantar Nana Aisha saboda kusanci na nasaba da waɗannan biyu suke da ita wannan yar dan yar uwarta ne wannan dan dan uwanta ne wannan kuma ita ta rike ta a gidanta ta gidanta a gurin a gurin ta taso ta girma saboda ka sun samu ilimi mai yawa daga nana Aisha to shi ne yake bada wannan shaida saboda ka shaida ce yake bayarwa ba shaida zurba shaida ido gani da ido shi urwa yana daga cikin manyan malaman Madina wanda a lokacinsa a lokacinsu ake tinkaho da su ba ba ya su a cikin garin madina to shi urwa yana daga ciki baharun ne la tukaddiruhu dila to haka nan al-hakim ya sake ruwaitowa daga ata ibn abi rabah ata ibn abi rabah yana daga cikin manyan malamai na tabi'ai a garin makka a zamanin sa cikin manyan almajiran abdullahi dan abbas saboda haka mutum ne da ake girmama shi a cikin al'umma a lokacinsa shi a ibn abi rabah to shi ne yake cewa shi ma yake ba da shaida yake cewa kanat aisha afqaha an-nasi wa a'lamu an-nasi kanat aisha afqaha an-nasi wa a'lamu an-nasi wa ahsana an-nasi ra'yan fil 'amma cewa aisha ta kasance ta fi kowa sanin fahimtar addini ta fi kowa fahimta na ilimi ta fi kowa ilimi ta fi kowa wato kyakkyawan tunani game da sha'anin al'umma game da sha'anin jama'a in aka je mata da wani al'amari ya shafi rayuwar jama'a to za ka ga cewa da ra'ayin da za ta bayar ko shawarar da za ta bayar shawara ce mai kyau kwarai da gaske sau da aisha ta tara ilimi da yawa har ta kai abin ɗaya daga cikin manyan malaman tabi'ai a zuhri muhammad ibn shihab ɗaya daga cikin malaman imamu malik malaman madina yake cewa da za a tattara ilimin matan annabi sallallahu ilimin mutane duka law juma'a ilmun nasi kullihim a tattara ilimin mutane gaba daya a tattara ilimin matan annabi sallallahu gaba matan annabi sallallahu alaihi wasallam gaba daya da kanat aisha ausa'ahum ilman to da ilimin aisha duk ya bige nasu duk ya kera nasu duka waɗannan manyan tabi'ai ne suke ba da wannan shaida saboda yadda suka fahimci rayuwar na aisha rayuwa ce da ta yi ta gaba ɗaya wajen harkar ilimi da ilmantarwa a cikin musnad baqi ibn makhlad shine babban kundin hadisi da aka taba tattara hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki shi yasa malamai sukan koma su dauko adadin kowane sahabi abinda aka tara a cikin wannan babban kundi su yi kiyasi da shi wajen yawan ruwayar da aka samu daga wajensa to a wannan babban kundi abinda aka samu na wato ya rubuta na hadisan Aisha radiyallahu ta'ala anha an samu hadisi 2210 2210 waɗanda suka fita yawan hadisi a cikin manyan sahabban nan masu hadisai shine Abu Huraira da abdullahi dan umar da anas dan malik waɗannan su ne kawai suka uku ɗin nan cikin sahabbai su kaɗai suka fita yawan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam cikin mutum bakwai da ake ambata ta fi uku uku sun fita ko a ce uku sun fi ruwaya sama da ita ita duk da cewa tana mace irin damar da namiji zai samu na shigi da fici da kutse-kutse ita ba ta samu wannan ba to yanzu a ce ita ce ta samu irin damar da su abu hurairar ta samu suka samu ina kake ganin ilimin ta ba zai je ba a hakan ma tana mace amma an iya samun wannan ilimi mai yawa daga wajenta to ina a ce namiji ce babu shakka da duk sai ta kere su saboda haka aisha radiyallahu ta'ala anha ta zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam ta hidimta masa ya kaunace ta har ya bar duniya yana mai yarda da ita kusan a ɗakin ta ya rasu akan kansa yana kan kirjinta saboda haka ta fi kowa sanin sha'anin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ta rasu shekara ta hamsin da bakwai shekara ta hamsin da bakwai kuma an binne ta a nan albaki wannan makabarta ta madina a nan aka binne ta kuma abu huraira radiyallahu ta'ala an shi ya mata sallah shi ya mata sallah shi kuma a shekara ta gaba shi kuma ya rasu shekara ta hamsin da takwas shi kuma allah ya masa rasuwa to ita wannan ita ce ta rawaito mana wannan hadisin da za mu karanta hadisin imam al-bukhari ya fitar da shi a wurare goma sha uku a cikin littafinsa a wurare goma sha uku imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisin a cikin littafinsa wanda yake nuna maka cewa hadisin ya kunshi abubuwa da yawa ya kunshi abubuwa da yawa wanda ta sa imam al-bukhari ya yi ta maimaita shi duk sanda wata mas'ala ta taso sai ya ga cewa wannan hadisin na Aisha radiyallahu ta'ala anha zai iya zama hujja a wurin sai ya saki dawo da shi to haka ita mai mai tashi ha guri 13 Imam Muslim ya fitar da shi haka nan Nasa'i haka nan Ibn Majah haka nan Abdul Razzaq a cikin Al-Musannaf haka nan Al-Humaydi da Ibn Abi Shayba da Imam Ahmad duk sun fitar da hadisin da malamai da dama sun fitar da wannan hadisi hadisin yake cewa shi Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utba yake cewa dakhaltu ala Aisha radiyallahu ta'ala anha na shiga wajen aisha radiyallahu ta'ala anha wannan yana nuna cewa a lokacin bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wa sallama tabi'ai sukan shiga wajen nana aisha radiyallahu ta'ala anha dan su yi mata tambayar abin da ya rikita su suka kasa ganewa na addini ko kuma dan su fa'idantu da wani ilimi da basu san shi ba kamar a baya can mun ambaci akar din Abu Musa al-Ash'ari cewa babu wata matsala da za ta rikicewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam face sun samu ilimi daga wajen nana Aisha radiyallahu ta'ala anha da kuma maganar Masruq da yake rantsuwa yake cewa ya ga manyan sahabban annabi suna yi wa Aisha radiyallahu ta'ala anha tambaya to haka nan su ma tabi'ai tabi'ai almajiran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su ma sukan je ga nana Aisha radiyallahu ta'ala anha su yi mata tambayoyi akan abin da ya rikitar da su na addini amma min wara'i hijab ba gaba da gaba take zama da su ba kamar yadda nake zaune da ku haka akwai akwai labile tsakaninta da su za su shigo amma akwai labile za su yi magana da ita ta gaya musu su tambaye ta ta ba su ansa amma da wannan hijabi abinda yake ƙara tabbatar madar wannan shine abinda al-Imam al-Bukhari ya ruwaito daga Ata ibn Abi Rabah Ata ibn Abi Rabah da zo magana sa ta gabata irin gaban da yawa na Aisha radiyallahu ta'ala anha babban malami ne wanda ya isa ya cika sosai a ilimi to yake cewa ya kasance yana zuwa Bukhari ya rawaito cewa yana shi Atha ibn Abi Rabah kana yati Aisha yana zuwa wajen Aisha radiyallahu ta'ala anha shi da Umair ibn Ubayd al-Laythi da shi ma tabi'i ne daga cikin malaman tabi'ai akwai wani lokaci da na Aisha radiyallahu ta'ala anha ta yi mujawara a Makka wato ta je Makka ta zauna na wani dan lokaci shine suke kira mujawara tun ya je ya kebe guri a cikin a garin Makka ya samu guri ya zauna don yin ibada to na Aisha ta zauna a Makka ta zauna a can a Sabir Sabir wani dutse ne a cikin Muzdalifa can nahiyar Muzdalifa wato ba kusa da abin nan harami ba ta shiga ta zauna a can to sukan shiga wajenta shi da Ubayd ibn Umair su yi Umair ibn Ubayd su yi mata tambaya ta kuma ta ba su hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa min wara'i hijab amma ta bayan shamaki ta bayan labile tsakaninta da su akwai labile kamar urwa ibn zubair da da da alqasim su waɗannan saboda dangantaka ta jini su suna shiga inda take kai tsaye tunda matsayin uwa take gare su to su ko waɗannan tunda ba dangantaka ta jini ce suke da ita ba to suna zuwa gurinta su ɗauki ilimi amma min wara'i hijab to ta kasance tana yi musu wannan to cikin irin wannan ne shi ubay bin nan ubaydillah ibn utba yake cewa ya shiga wajen nana aisha sai ya ce da ita fa qultu la sai nace da ita ala tuhaddithini an marad rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba kai bani labarin labarin rashin lafiyar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ba anan yana nufin rashin lafiyar sawar da daga ita bai tashi ba rashin lafiyarsa ta ƙarshe wadda ita ce ta zanto sanadiyar ajalinsa ita yake tambaya ba wai duka wani rashin lafiya da maza Allah ya taɓa yi ba a wannan ta ƙarshe ɗin haka yake a ruwayar bukhari wadda ya ruwaito ta hanyar al'aswad take cewa lamma mari da rasulullahi sallallahu alaihi wasallama maradan ladhi mata fihi kaga ya fito da wannan rashin lafiyar da ake nufi yayin da annabi ya rashin lafiya rashin lafiyar da ya koma ga Allah a cikinta to sun wato ba ma wannan lokaci na rashin lafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam muhimmanci kwarai da gaske wajen bibiya su san labarin abubuwan da suka wakana a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake wannan rashin lafiya wanda daga ita ya koma ga Allah sun ba shi sun ba wannan dan lokaci muhimmanci kwarai da gaske saboda ka sukan je su tambayi na Aisha musamman akan wannan ba dan komai ba saboda abinda za su ji ya faru daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya faɗa ko an aikata a tare da gabansa ya tabbatar yana a matsayin kamar wani abu da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya yana kansa saboda kaga babu maganar a ce an shafe shi a ce wani abu ya faru a lokacin wani kuma ya zo daga baya ce ai an shafe wannan abu ba zai yi ba saboda shi ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah yana kansa ko kuma ya koma ga Allah yana mai yarda da abin yana mai tabbatar da abin shi yasa suke so su ji abubuwan da suka faru a daidai wannan lokaci kafin annabi sallallahu alaihi wasallama ya koma ga Allah subhanahu wataala kuma sukan nufi Aisha radiyallahu ta'ala anha da irin wannan tambayar saboda me saboda tafi kowa sanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam musamman a wannan lokacin musamman a wannan lokacin saboda lokacin da annabi ya fara rashin lafiyar wasu ta ƙarshe yana kewayawa gidajen matansa ya je yau nan gobe ya je nan to da abin yayi nauyi sai ya rika tambaya duk sanda yake wani gida sai ya rika tambaya aina ana gadan aina ana gadan gobe ina nake sai suka fahimci yana nufin wato gidan na Aisha gidan na Aisha to ƙarshe dai sai suka yi masa izini su matansa gaba ɗaya suka ce to gaba ɗaya tare a can ya yi jinyar a can har Allah ya bashi sauki wannan ya nuna kenan mutum yana rashin lafiyar da ba zai iya zagayawa gidajen matansa ba to yana iya tarewa a gidan ɗaya sai ya zaɓi gida ɗaya sai ya tare to idan ya gama tariya in ya gama kwanakinsa a gidan ya ji sauki zai biya su ya gama kwanakinsa tunda ya ci bashi aiko zai dawo ya biya su ya ce to tunda ka ci bashi kwana nawa kai a can wata guda to sai su ma duka musu wata guda to ba biya ba biya ba biya saboda haka larura ce ta zaunar da shi larura ce ta zaunar da shi to amma in ita ce ba ta da lafiya fa zai iya cewa ta yafe masa zuwa wajenta ba ta da lafiya a ba magana yafewa zai zauna da ita da jinya har ba mutuwa za ta yi ta mutu yana tare da ita yawuwa zai zauna da ita ko da kuwa zai zanto mai jinyarta ba zai iya zuwa sauran gidajen ba to ya zauna ya jinyata su su haƙura sauran matan har ta warke ko kuma Allah ya yi mata ajalinta to amma kuma zai biya su in ta warke to zai biya su kwanakin da yau in ta ce ba ta da lafiya ya zauna a gidanta a gurin imamu shafi ce to zai biya su amma su shi abu hanifa da mutanensa sun ce wannan kwanakin sun tafi a banza ba zai biya ba a gurin abu hanifa ba zai biya ba amma imamu shafi yana ga adalci ne ya biya su tunda ita aka hidimtawa aka hidimtawa kuma tunda ta samu sauki in yayi wata yana jinyarta bai zagaya ɗaya sauran gidajensa ba to shikenan sai ta hakura ta warke ya je can ma in wata wata ne su ma ya musu wata wata dole shine shine fatawar Imam Shafi'i kuma kuma kuma kuma alamar dai wanda yafi zama adalci ko yafi zama adalci eh a ne to saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi jinya a dakin ta take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya annabi yana abin nan akan kirjinta baina nahri wa sahri shine kan kirjinta yace fa tace fa qala tariquhu riqi yawunsa kuma ya hada da yawuna shine karshen abin da dan a daidai lokacin da yake cikin wannan rashin lafiyar a daidai lokacin da ya zo rasuwa yana jingina akan kirjinta sai ga Abdulrahman dan uwanta yayanta abdurrahman ibn abubakar sai gashi ya shigo a hannunsa yana aswaki sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga ido ya kalle shi sai sha'awar aswakin da yake sai ya ce ba shi aswakinsa shine ya miƙa masa ta karɓa sai ta tattaunawa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta bashi sai ya yi aswaki to wannan shine take cewa ya wanta da nashi shi ne ƙarshen abin da ya haɗu saboda ta sa asuwakin a baki ta tattauna don ya ƙara laushi ta miƙa wa annabi sallallahu alaihi wa sallam ce ta gan shi ya yi asuwaki mai ban sha'awa a lokacin wannan zai nuna maka muhimmancin tsafta har a cikin irin wannan yanayi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana son ya tsaftace tsaftace bakinsa to shine wannan ubaidillah ibn abdullah ibn utba idan ya tambaye shi ta ta ba shi labarin yadda rashin lafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance sai ta ce da ya tambaye ta ta ba shi labari ba sai ta ce bala me zai hana zan baka mana take cewa saqula rasulullahi sallallahu alaihi wasallama jikin annabi yayi nauyi ko da Hausa mukan ce jikinsa yayi nauyi idan ya zanto rashin lafiyar ta fara tsanani a tare da shi haka suke cewa saqula fulan fulanun saqilun ko saqilun ana nufin cewa marid ba shi da lafiya to shine tace da shi bala ba abin da zai hana in gaya maka annabi jikinsa yayi nauyi fa qala a sallan nas lokacin sallah sallar sallar isha'i ke cewa a sallan nas nabi yake tambaya mutane kuwa wato a masallaci sun yi sallah sallar da yake tambaya akan ta ita ce sallar isha'i kamar yadda zai zo a ƙarshen hadisi sun taru a masallaci suna jira ya zo musu sallah saboda haka sai yake cewa a sallar nas mutane sun yi ga sun yi sallah sai Aisha radiyallahu ta'ala ta ta ce fa qulna la hum yantazirunaka ya rasulullah sai muka ce a'a ya rasulullah suna can suna jiran ka wato mutane ba su yi sallah ba nan da tace fa qulna ya nuna a lokacin ba ita kadai bace akwai wasu tare da ita da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta ce fa qulna sai muka ce mu da muke tare da shi a lokacin cewa mutane ba su yi sallah ba suna can masallaci suna jiran ka dan ka zo kai musu sallah a matsayin liman ka zo kai musu sallah a matsayin ka na limami sai manzo Allah ce da'uli ma'an fil mikhdab to ku zuba mun ruwa a cikin kwatanniya ruwan ruwa ruwa a kwatanniya sai suka zuba masa a cikin kwatanniya قالت فقلنا fafa'alna sai ta ce fafa'alna sai muka yi haka muka ɗauko kwatanniya muka zuba masa ruwa fagta sala sai annabi ya yi wanka ya wanke wato ya yi wanka cikakken wanka ne da ka sani wasu daga cikin malamai sun sun fassara fakta sala da cewa ya alwala game da zai zo bayanin sa to amma dai magana ingantacciya anan wankan ake nufi ba alwala ba fakta sala sai yayi wanka thumma zahaba li yanu'a fa ughmiya alayhi sai annabi ya yunkura zai tashi tsaye ya yunkura zai miƙe bayan ya gama wanka sai ya yunkura zai miƙe fa ughmiya alaihi sai ya suma sai ya faɗi ya suma saboda wannan yana nuna maka tsananin rashin lafiyar da yake fama da ita a lokacin wanda ta kai har yana suma saboda ka bayan yayi wanka ya yunkura zai tashi ya fita don ya je ya halarci abin nan ya halarci sallah tare da mutane sai ya faɗi sai ya suma sun ba a faɗa sai daga baya bayan ɗan lokaci sai ya farka ya abin da ya farfado wannan sun ba tana nufin ba nan take ya farfado ba sai ba ɗan lokaci kaɗan haka sai ya farfado faƙala sai da ya farfado wasa sai ya sake cewa a sallan nas shin mutane sun yi sallah faƙulna la aisha ta ce sai muka ce masa a mutane ba su yi sallah ba hom yanta zirunaka ya rasulallah suna can suna jiran ka ya ma'aikin allah faƙala da uli ma'an fi mikhdab sai ya sake cewa a sake zuba masa ruwa a kwatanniya aka zuba masa fafa'alna muka yi hakan qalat faktasalat tace sai yayi wanka thumma dhahaba li yanu fa uhmi alayhi sai ya sake yin kura zai tashi sai ya sake faduwa ya suma haka yi har sau hudu game da ku ga hadisin ya sake cewa in ya farfado a zuba masa ruwa kwatanniya a sake zuba masa yayi wanka sai ya zo zai tashi in kura sai faɗi sai kuma ya suma sai da aka yi haka har sau hudu da a lokacin ana gaya masa cewa mutane suna can a masallaci suna jiranka don su ya fita ya yi musu sallah kamar yadda ya saba ya musu sallah take cewa sai aisha take cewa wannan su ukufin fil masjid wannan ba a lokacin ne take gaya masa ba wannan tana gaya wa shi ubaidillahi ba wai a daidai wancan lokacin da take faɗar wannan magana ba sai take gaya masa ce sai take ga ubaidillahi a wannan lokacin mutane suna can sun dukufa a masallaci wato sun lizimci masallaci yantaziruna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li salati al-isha'i al-akhirah suna jiran annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ja su sallar isha'i tace sallar isha'i ta karshe ita ce sallar isha'i to an ka hada magariba sa'il ula wannan kuma isha'ul akhira wannan kaga ita ce sallar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambaya mutane sun sallace ta ko ko suna nan suna jira ake ta bashi labarin cewa suna masallaci suna jiran sa sun bar komai sun tsaya jiran sa fa arsala ila abubakar an yusalli bin nas sai ya aika wa abubakar radiyallahu ta'ala anha yaje radiyallahu ta'ala anhu yaje wa mutane sallah a wani lafazin muru ababakar falyusalli bin nas shi ku umarci abubakar yaje yayi wa mutane sallah iya nan shi ibn al-jarud ya kawo hadisi bai kawo shi duka ba saboda abin da yake so yayi hujja da shi ya samu maganar cewa idan mutum ya ya suma to ya tashi zai sake yi sai sake alwala kaga kamar ya fassara faktasala da alwala ne shi yasa ya kawo shi a babin saboda akwai daga cikin malamai da suke wannan fassara to haka in mutum ya suma zai sake alwala wanda za mu yi wannan za mu yi wannan magana insha Allah amma mu karasa karshen hadisin kamar yadda ya zo a cikin sahih bukhari bukhari ya ka hadisin gaba daya da sauran waɗanda suka rawaito hadisan duk sun rawaito shi cikakken hadisi fa atahu rasulu sai mai dan sako yaje samu sayyidina abubakar fa qala inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an tusalli bin nas annabi sallallahu alaihi wasallam yana umartar ka ka je ka ja mutane sallah to abubakar shi kansa ila yana cikin masallacin a zaune tunda shi ma yana cikin wanda za su bi annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sallar sai ɗan saƙo ya zo ce masa annabi ya ce ka ja mutane sallah wa kana rajul wa kana abubakar rajulan raqiqan shi ko sayyidina abubakar mutum ne mai wato yana da sanyin wato hali yana da sanyin zuciya yana tattausar zuciya yanzu nan yana karatun alkur'ani zai fashe da kuka sau haka in yana karatun alkur'ani ma wani lokaci mutane ba sa jin abin da ya ke faɗa saboda kuka suke ganin sai yake ganin in ya tsaya ja mutane sallah watakila ya yi kabbara ya ruku mutane ma basu ji ba kuma sannan kukan ma zai hana shi ma tsayawa yi karatun abin nan ɗin akwai waɗanda suna da wannan zuciyar in suna karatun ƙur'ani sun dinga kuka kenan sun dinga kuka wani gurin ma ba abin a yi kuka ba ne sai ga mutai da kuka wani abu na murna ne ma ce o da kulun jannata ka kama kuka a yi nan murna za ka yi a wurin azaba sai a yi kuka a ji tsoro firgita mutum ya tuna laifukan da yake wa Allah kada abin ya ritsa da shi amma ana maganar ni'ima to sai dai mutum yana kuka kai ya rasa to amma kuma akwai guraren da ana karantawa ba dalilin yanzu ana ana ana magana ya ayyuhal idza dallaqtumun nisaa idan kun saki mata me zai sa ana magana saki ka kama kuka shi ma watakila ko ya yi sakin ne ko amma wani bai yi sakin ba to wa kana abubakar rajulan raqiqan fa qala ya umar salli bin nas sai na abubakar sai ce umar ja mutane sallah sai ya maida umarnin zuwa ga umar sai umar ya ce anta ahqqu bi zalika kai ka fi cancanta kai sallah saboda duk wanda suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallama cikin sahabbansa ba wanda bai fahimci matsayin sayyidina abubakar duk sun sallama sun sallama ba kamarsa kuma ai duk suna nan ya san duk suna nan amma ce a gaya abubakar ai da sai ce a gaya umar ko a gaya usman ko ali sai ce a gaya abubakar saboda ya nuna musu wannan matsayin bayan ya tafi na abubakar abubakar cikin tawalu'u da saukin kai sai ce umar ka ja mutane sallah umar ya ce la an ta haƙƙu bi zalika kai ka fi cancanta ka ja mutane sallah fasalla abubakar tilkal ayyam a waɗannan kwanakin annabi bai iya fitowa ba saboda ya yi rashin lafiya ta tsananta abubakar ya yi ta jan mutane sallah ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة bayan nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dan samu sauki fa kharaja baina rajulaini ahaduhuma al-abbas wannan duk da Aisha take bada labarin ka kumanta take cewa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito mutane biyu wato ya dafa mutane guda biyu suka suka wato kamo shi ya dafa dafa mutane guda biyu ɗaya daga cikin mutanen biyu shine Al-Abbas wato baffansa li salati dhuhri dan ya samu sallar azhar wa Abubakar yusalli bin nas daidai lokacin Abubakar yana jan mutane sallah annabi ya fito an tayar da sallah falamma ra'ahu abubakar zahaba ya ta'akhkhar la da abubakar ya ganshi yana tahowa da abubakar ya tafi zai ja baya koma sahu saboda ya bar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da sallah fa aw ma'a ilayhi annabi sallallahu alaihi wasallam bi alla ya ta'akhkhar annabi ya nuna masa cewa ya tsaya inda yake kai ja da baya ya tsaya inda yake a matsayin na liman kai ya koma baya ya koma sahu qala ajlisani ila janbihi da suka taho da shi su biyu suna rike da shi sai yace ku tsayar da ni ku zaunar da ni a gefansa ku zaunar da ni a gefansa fa ajlisa ajlisahu ila janbi abubakar ka zaunar da shi a gefan sayyidina abubakar da gefan daman daman abubakar faja'ala abubakar yusalli sai abubakar ya ci gaba da sallah wa huwa ya'tabu bi salatin nabi sallallahu alaihi wasallam amma ya zanto yana koyi ne da sallar annabi sallallahu alaihi wasallam bai yadda ya ci gaba da sallah a matsayin limamin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba sai ya zanto annabi sallallahu alaihi wasallam shi zai yi ruku'u sannan abubakar ya yi ruku'u da ruku'in annabi sallallahu alaihi wasallam sannan mutane su yi ruku'u da ruku'in abubakar haka aka yi sallar so mutane abubakar suke gani dan shine a tsaye ba sa gano annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka da ruku'un abubakar da sujjada su suke koyi haka aka aka gama sallah gaba daya wan nabi sallallahu alaihi wasallam qa'id annabi yana zaune to ubaidillah wanda shine aisha take bashi wannan labarin bayan ta gama bashi labarin abin da ya faru a wannan lokaci ya ce sai na je gurin abdullahi dan abbas fa da khaltu ala abdullahi dan abbas fa qultu lahu ala a'ridu alayka ma haddathatni aisha an maradin nabi sallallahu alaihi wasallam bana karanta maka bana gaya maka abinda da aisha ta gaya min ba dangane da rashin lafiyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wato yana so ya ƙara samun ƙarfin gwiwa akan labarin da ta bashi ba dan yana shakka ba faƙala sai abdullahi ɗan abbas ya ce hati faɗi abin da ta gaya maka fa'arattu alaiha haditha ya ce sai na gaya masa gaba ɗaya hadisin da ta gaya mun na rashin lafiyar ma'aiki fa ma an kara min hushe ba abin da ya ci bai yarda da shi ba duk ya yarda cewa abin da ta gaya maka gaskiya ne sai dai ya ce da ni ta gaya maka mutumin ɗaya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dafo kafaɗarsa tunda ta faɗi al'abbas ce ta gaya maka ɗayan sai ya ce a'a ba ta gaya man waye ba sai ya ce ali ne ta ɓoye sunan malamai suka ce abinda ya sa ta ɓoye sunan tana jin haushinsa ne a lokacin da aka yi mata ƙazafi annabi ya yi shawara da mutane haka na kurkusa ya yi shawara da shi da usama game da cewa to ga abin da halin da iyali na aisha take ciki mai za ku ce shi sai na adila aka tambaye sai ce ya rasu lallahi mata na nan da yawa allah bai matsa maka ba ma'ana in ka rabu da ita ko da za ka iya aura to labari ya zo kunnanta a wato shawarar ma da yake ba ruwa kaga duk matar da tana ba da shawarar mijin mijinta kana ba da shawarar mijinta ya sake ta aure ba za ta manta da kai ba to bare ko manzon Allah tana karkashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zo kawai ayi waje da ita haka kawai to shine abin ya tsaya mata are saboda haka anan da ta zo ba da labarin ta ce mutum biyu ne annabi ya dafo ɗayan su Abbas tunda shi kansa wannan ai falala ce kuma wanda ya nuna cewa da take cewa faƙulla faƙulla ɗin yawanci su ne a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam irin su al-abbas ɗin irin su sayyidina ali sun su ne suke zaune a gabansa lokacin da yake jinya haka tana tare da su zai ce to shine ali radiyallahu ta'ala anhu to wannan shine hadisin da nana aisha ta ambata wanda a ciki shi mai wannan littafi al-muntaka ya kawo shi karkashin wannan babin to a nan matsalolin da suke ciki matsalar farko ce abin da shi mai littafin ya nufa da kawo wannan hadisin shine at-taharatu menene lil mughma anhu wato yin yin tahara ga wanda ga wanda ya suma al-igma suma kamar rashin lafiya ce shi kansa don rashin lafiya ce ke kawo shi yana warware alwala domin ma'anarsa ɗaya da bacci yadda bacci yake shi ma haka yake a bacci da an tayar da mutum zai tashi mutumin da yake bacci aka kira sunansa ko aka tantaba shi aka zungure shi ko aka zuwa masa ruwa nan tashi zai zai tashi daga bacci amma duk da haka yana yana warware alwala to ina ga suma shi kaga suma idan ba abinda ya same shi na suman bane ya sauki na rashin lafiya ya sauki ba dan ka taba shi ba zai farfado ba in dai har bacci zai warware alwala duk da cewa yana da sauki in an taba mutum zai tashi to ina ga suma wanda sai lokacin da abin ya kau ya kau gabarin sa sannan ne zai iya tashi kaga shine min babu aula a ce ya warware alwala shi yasa jumhurin malamai duka sun tafi akan cewa duk mutumin da yake da alwala kuma ya suma to in ya farfado alwalarsa ta kare in ya farfado alwalarsa ta kare sai ya sake alwala shi ya fi bacci tsanani kaga shi bacci ai a bayanin da muka yi a baya akwai bacci mai nauyi akwai wanda ba mai nauyi ba muka ce mai nauyin nan shi yake warware alwala sawa'un yayi tsawo ko bai tsawo ba shi kuma mara nauyi baya warware alwala sawa'un yayi tsawo ko bai tsawo ba an fahimta to shi shi shi shi su ma ba ba wannan tafsilin su ma ko yanzu mutum ya suma yanzu ya farfado to alwala shi ta warware shi babu magana suma dogon suma da da gajeriyar suma duka suma yana warware alwala saboda shi ya fi bacci tsanani wannan shine abin da yake gurin jumhurin malamai daga ciki hadda malikiya mas'ala ta biyu ita ce mas'alar wanka kamar yadda ya zo a nassin hadisi a nassin hadisin wanka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi bayan ya farfado to shine malamai suka ce wannan yana nuna mustahabbi ne istihbabul ghusli ba'da al-igma bayan mutum yayi ya abin nan ya ya ya suma ya farfado to ana son yayi wanka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wanda shine zahirin lafazin zahirin lafazin duk da cewa wasu sun tafi akan cewa alwala ce amma dai wannan magana tana da rauni wasu daga cikin wannan shine mustahabbi wasu daga cikin malamai daga cikin malaman shafi'iyya ma sun tafi akan wajabcin wankan amma magana ce kamar yadda imamu nawawi yace magana ce shazza wannan ra'ayi nasu bara gurbi ne ba ba ba wajibi bane daga cikin malaman da suka yi nassi akan cewa mustahabbi ne akwai ibnu rajab al-hanbali a cikin littafin sa fathul bari mas'ala ta uku shine wannan hadisin yana nuna mana cewa annabawa sukan iya su suma ba wani abu bane dan annabi ya suma abinda abinda annabi ba zai yiwu ba a ce yayi shine hauka ba a taba samun wani annabi yayi hauka ba amma rashin lafiya annabawa suna yi shi kansa suma wani bangare ne na rashin lafiya ba bangare na hauka ba bangare ne na rashin lafiya ta kuma rashin lafiya ja'izi ne ga annabawa su yi ta ba don komai ba saboda mutane su fahimci cewa annabawa mutane ne su ba annabawa su ma mutane ne ba alloli ba ne na bauta saboda za a rika ganin abubuwan mu'ujiza tare da su abubuwa daban-daban na ban mamaki za a rika ganin albarka da dama tana bayyana a tare da su to kada wannan ta sa wasu su zaci cewa ai wannan ba annabi bane ma Allah ne kamar yadda yadda yadda nasara suka yi game da annabi Isa alaihi salam suka allantar da shi to kada wannan ta sa su dauki cewa annabi Allah ne sai zanto su ma suna rashin lafiya wani lokaci rashin lafiya su ma tafi ta mu tsanani kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu annabawa ana ninninka mana rashin lafiya ko ciwon kai za su yi to ya fi wanda kai za ka yi saboda mai saboda Allah ya ninninka musu ladansu ya ba su lada fiye da yadda zai baka haka suna yin rashin lafiya annabi ayyu ba rashin lafiya yi ba ya shekara goma sha takwas goma sha takwas duk wani wanda yake kusa da shi sai da ya bashi sau mutane duk sun gaji sun kosa har ma wasu suka fara ɗan surutai ko ma wani abu ya yi wa Allah ne aka fara tunanin ko to gashi salihi kuma ya zauna shekara 18 yana addu'a kuma har yanzu bai samu sauki ba sai abin da ya ci gaba sai wasu suka fara yan gunaguni to ko wani abu yayi wa Allah ne Allah ya jarabe shi da wannan kuma ba haka bane Allah ya yi masa ne dan ya kai shi wannan matsayin na inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab dan ya kai shi wannan matakin da Allah subhanahu wataala zai ce lalle lalle mu mun same shi mai hakuri ne ni'mal abdu ma dalla da wannan bawa innahu awwab shi mutum shi bawa ne mai mai da al'amarin sa ga Allah subhanahu wataala saboda haka wannan hadisin ya nuna mana cewa annabawa sukan yi rashin lafiya wani lokaci rashin lafiya su ma ta tsananta kamar yadda ta tsananta ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama har ta kai yana suma wannan duka baya rage musu matsayi a gurin Allah sai ma ya ƙara musu matsayi saboda haƙurin da za su yi da rungumar wannan ƙaddarar ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala tare da Matsala ta hudu shi ne jiran liman idan an fahimci yana da uzuri. Ba daga zarar an ga lokacin ta da ikama ya yi ba a ga liman ba kawai wani kawai ya shige gaba. Ya ce, ta da ikama ya kira ladan ya ce ya ikama amma ya ikama yana iya cewa wani ya yi ko shi ya yi da kansa game yadda ke faruwa da yawa a masallatanmu sauraka yana zaune yana kallon agogo yana zaune yana kallon agogo wai ka a ci masa lokaci ka a shiga lokacinsa shi ya lissafawa yake daga kofar gidansa in ya fito zuwa masallaci minti nawa yake yi in ya zo masallaci kafin ta da ikama minti nawa ake saboda haka baya so a kara masa komai saboda shi komai a lissafe yake saboda shi dan boko ne saboda haka komai nashi a lissafe yake haka kan liman ya bata masa lokaci to wannan ba musulunci ba da shi liman shugaba ne kuma shi ke da shi ke da iko da ta da sallah sai ya zo a ta da sallah in bai zo ba to a jira shi in ma lokacin da ya saba fitowa aka ga bai to a dan kara masa kada a yi sauri a wuce gaba a ta da sallah wasu suna nan amma wani ma so yake ma liman din ya makara saboda ya gwada haddasa ya wasa haddasa ya shiga ya ta tsula wa mutane karatu ma da wannan wannan ba daidai bane kun ga yadda Aisha ta yi ta faɗa hum yantazurunaka ya rasulullah jiran ka suke yi ku duba lokacin da aka ɗauka mutum ya suma ya farfado ya yi wanka ya kuma suma ba daga suma ba za a farfado kalla za a ɗau mintuna ya farfado a zuba masa ruwa ya sake yin wanka ya sai da aka yi sau hudu ka lissafa kowane abu minti nawa ko minti biyar biyar ka bashi minti nawa kenan minti ashirin saboda haka amma sahabbai duk suna nan suna jira sallar isha'i ce kuma kowa so yake ai ya tafi gida kuma a wancan lokacin ba ma fitilu ake da su ballanta na fanka suna cikin duhu ne fa ba fitilu balle ka ce ai a haske suke suna cikin duhu amma suna jiran sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito kai san da ya makare ya makare ya makare ki fitowa suka yi ta jira sai da ya fito can dare ya tafi ya tsala sallar sallar sallar isha'i za a yi ta karfe 8 da rabi amma ya kai karfe 10 bai fito ba suna zaune a masallaci kuma suna jiran sa da ya fito ya ce da gangan na ki fitowa innaha la waqt innahu la waqtuha laula ana shaqqa alahu wannan lokacin ya fi falala ba dan dai kan matsa mu matsawa al'ummata ba da sai in ja ta zuwa wannan lokacin ya fi falala to amma a ce yanzu liman zai ce ba zai fito ba sai goma ai wallahi da da wai za to wannan hadisin kuma a takaice kun ga yana dauke da falalar sayyidina abubakar yana nuna mana falalar sayyidina abubakar da cancantar sai ya zama shugaba bayan annabi sallallahu alaihi wasallama wanda aka shugabantar da shi a mafi girman rukuni bayan kalmar shahada kaga min babu aula ya shugabanci mutane a harkar a harkar rayuwarsu ta duniya sallah ita ce gaba amma annabi ya shugabantar da shi akan mutane akan ya ja su sallah kaga akan sha'anin addini Allah ya gabatar da annabi ya gabatar da shi sai a sha'anin duniya a ce bai kai ba ko bai isa ba wannan duk ishara ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika musu wanda kuma duk sun fahimci haka shi yasa sayyidina Abubakar sayyidina Umar bai taba jin cewa wai ga sayyidina Abubakar yana nan shi ya wuce gaba ba shi yasa ko lokacin da aka je Saqifa lokacin da ake ta taba ba kan wa za a zaba ansar suna cewa su ma a ba su yi shugabancin su kuma ku je ku yi shugabancin su a lokacin da sayyidina Umar ya je shi sayyidina Abubakar shi abubakar cewa umar zo in maka mubaya ka zama ka zama kai ne shugaba ya ce ina ya abubakar ka hannunka ya masa mubaya saboda ka sai na umar bai taba jin cewa ga sai na abubakar ba shi yana yana ta cewa ko zai wuce gaba to haka suka zauna da girmama juna gaba daya wannan hadisin yana nuna mana falala ta sayyidina abubakar da matsayinsa da kuma irin yadda suke da kaunar juna a junansu da sanin mutuncin juna ba tare da wasu rigingimu ba lokaci ya yi za mu tsaya a nan abinda muka faɗa na yi Allah ba mu tada da kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa salamu alaikum